الله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na juma'a daren asabar sha biyu da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu da wata na uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan gari na tawa a wannan ƙasa ta nijar wanda yau za mu tashi darasi na sha biyu a jerin darussan da muke gabatarwa muna nan a cikin suratu shura a jiya mun fassara aya ta talatin daidai فدم الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يوضا مفسر آية 30 دي da talatin da biyu da kuma talatin da uku in Allah ya kaddara ara masi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasir bayan Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu cewa duk abin da muka ga ya same mu na jarabawa ta yau da gobe dalilin abin da muke aiwatarwa ne na sabon Allah subhanahu wata'ala amma masu imani kan ubangiji yana jarraba su ne don Allah ya daga matsayinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu girma sai Allah ce wa ma antum bi mu'jizina fil ard ya ku mutane taron mutane baki daya da musulman da kafirai da masu imani da fujjarkin Allah ce ma antum bi mu'jizina ku ba ku kasance ba masu gagarar Allah subhanahu wata'ala ba ku gagari Allah subhanahu wata'ala ba a duk inda kuke ba inda mutum zai je ya boye da ya gagari Allah madaukakin sarki sannan kuma ba wanda ya isa ya hana sabukar abin da Allah ya kaddara don daga cikin ijazi ko kuma buwaya mutum ya hana abukuwar wani abu to Allah ce ba wani da ya isa ya hana Allah subhanahu wata'ala ya zartar da shi abinda Allah ya ga dama a duk inda mutumin yake komi matsayinsa ko a rayuwa wannan ba shakka ubangiji subhanahu wataala ya maimaita irin wannan a cikin alkur'ani a hurare da dama na daga cikin abinda zamu iya ambatowa an'am Allah subhanahu wata'ala da yake bayanin alkiyama yace inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin abinda aka yi muku alkawali na tashin alkiyama Allah ce la'atin ba shakka wallahi sai yazo za a wayi gari wata rana gaba ɗaya mu muna gaban Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce wa ma antum bimu'jizina ku diyan annabi adam ba wanda ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a waye gari a kiyama ya ce ba zai zo ba sannan kuma ba wanda mala'ikan mutuwa zai zo masa ya ce ba zai tafi ba jama'a mun fahimta ba wanda ya isa mala'ikan mutuwa ya zo karɓar rayuwarsa ya ce masa a lokacin ba yanzu ba a dai ɗan ƙara jinkirta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu haka a yunus Allah yake cewa wa yastanbi'unaka haqqun hu قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ألا ويستنبئونك سنة تنبيرك النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم game da sha'anin alkiyama cewa za a yi tashin alkiyama za a je gaban Allah a bada littafi a sanya wasu aljanna wasu a kai su wuta wai wannan zancen a haƙƙun hu zancen gaskiya ne sai Allah ya ce da annabi ƙul ka ce ya rasulallah innahu la haqqun ba shakka alqiyam qul i wa rabbi kace ina rantsuwa da ubangiji na ka rantse da Allah subhanahu wataala saboda tabbatar da zancen kuma innahu la haqqun kace da su ba shakka zance ne na gaskiya wa ma antum bi mu'jizin ba wanda ya gagari Allah subhanahu wataala a wayi kiyama ce ba zai je ba kuma ba wanda mala'ikan mutuwa zai zo ɗaukar rayuwarsa ya ce wa mala'ikan shi ba zai tafi ba ba wanda ya sai tunkuɗe ƙaddarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar masa a rayuwa a an kabutu ma Allah ya sake irin wannan maganar Allah ce wa ma an tumbi mu'jizi na fil arbi wa la fis sama wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir Allah ya ce wa ma an tumbi mu'jizina ku ba ku gagari Allah subhanahu wata'ala ba a sararin samaniya da kuma watan a ƙasa ba wata halitta da ta gagari Allah subhanahu wata'ala a duniya diya da mutum yake da mulki akwai abin da yana iya gagararsa diya da kake da kuɗi akwai abin da yana iya gagararka diya da kake da karatu ana iya wayuwar gari wani abu ya gagare ka haka ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu da ya gagare sa ba abin da ya gagare Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake ko kuma a ƙasar ba wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake shakka a rayuwa sai Allah ce wa malakum min dunillahi min waliyin ku gaba ɗaya ɗin annabi adam ba kwa da wani majibincin lamarin wanda yake kula da al'amurra ku a wannan rayuwa wala nasir kuma ba ku da wanda zai taimake ku idan Allah ba zai azautar da ku idan Allah zai wa ɗan annabi adam azaba babu wani wanda ya isa ya taimaka masa ya bashi gudunmuwa a rayuwa ya ce ma Allah wannan namu ne a bar sa saboda ya nuna masa alfarma a su daman Allah ya rikici ni Allah ya ce fa ma tanfa'uhum ash-shafa'atu ash-shafi'ina taimakon mai taimako ba zai musu amfani ba ceton mai ceto ba zai wadatar da su ba zai same su ba saboda dalilin tambayi ba su imani da Allah subhanahu wata'ala ba haka Allah yana fada a suratul zumar Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladhina zalamu min ha'ula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu abinda suka aiwatar na sabon Allah subhanahu wata'ala na zinubai sai wannan abun ya same su sai Allah ya jarrabe su kulura da kyau jama'a ka'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala idan kawa Allah ta waye bisa abinda Allah ya ce ka yi ko kuma ka bari to Allah yana jarraba ka musamman ma don Allah ya yi maka hannunka mai sanda idan Allah yana son yawa ɗan annabi Adam wa'azi game da abinda yake aiwatarwa na saɓan Allah to sai Allah ya jarrabe shi ita jarabawa alama ce da mai imani ta Allah yana son ya gyara kayansa ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa ni ina fa'intar cewa nawa Allah ba daidai ba na saɓi Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ya ce bijirewar iyali na gare ni idan na bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala na take wata doka ta Allah ko ne abin da Allah ba ya so ya ce to ina fa'intar ala abun game da iyali na za mu ta samun rikici ya ce hatta dabbar sarki ta dabban jakinsa da ko dokinsa da yake hawa shi ma yana masa tawaye saboda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tawaye kaga magabata kullum suna ƙoƙarin gano alaƙarsu da wa da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu har mutum zai iya gano cewa ba in yawa Allah ba daidai ba ga abin da yake samunsa akwai wanda ba in yawa Allah ba daidai ba in yi abu na sabon Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya haramta masa lazzatul ibada sai ka ji akwai wasu ibadun Allah kana son ka yi amma saboda ka yi wa Allah wani abu na ba daidai ba sai Allah ya haramta maka su akwai wanda ba sallar subahin ba ta taɓa wuce sa amma daga radda aka ce cikin dare ya wani sako na Allah subhanahu wataala sai Allah ya sanya kawai shirin yayi galaba a kansa saboda wannan ladar da ake samu a wani daidai wannan lokacin ba zai same ta ba to in mutum na da imani sai ya gano cewa yawa Allah subhanahu wataala ba daidai ba sallata wallazina zalamu min haula'i wanda suka yi zalunci daga cikin wayancan mutane Allah ta sayusibuhum sayi'atu ma kasabu abinda suka aiwatar na zunubi zai same su Allah ba mantawa ba yake a'a in kai Allah zai zai yi maka domin ubangiji subhanahu wataala azizun zuntiqam ne akwai ramuwar ganya dama Allah yana baiwa dan annabi dama ne ubangiji yana baiwa dan annabi dama yaga iya gudun ka a rayuwa shin zaka dage game da abin da kake na sabon Allah ko zaka tuba idan ka dage sai da mutu in aka yalwata maka to a matsayin istidraki ne kamar Allah na maka shigo shigo ba zurhi ne amma idan ka hankalta ka tuba to kuma sai Allah subhanahu wataala ya gafarta maka kuma sai a ci gaba da tafiya Allah ya gafarta muna sai Allah ke cewa wa ma hum bi mu'jizina tabbas ba za su gagari Allah subhanahu wataala ba daga ba wani dan annabi Adam da ya gagari Allah subhanahu wataala ba wani mutum da ya gagari Allah subhanahu wataala na Allah ya dauki hukunci a kansa ko Allah subhanahu wataala ya zartar da abin da ya ga ya dace gare sa amma jiya da mutum yake a duniya lokaci alfar akwai abin da ake kira alfarma tana shiga tsakanin mu ko sai aduwa wani ai dan su wani ne ko kuma wani sarkin wani ne ko wani wani ne to abin da ya kamata a yi musu sai kaga an janye wannan abu saboda alfarma amma shi Allah subhanahu wataala baya alfarma akan in ya tashi kawo mutum alfarmarsa guda ne ka bisa sai ya maka yadda kake sai ya maka abin da ya dace da kai amma idan kai yadda baka yadda shi Allah baya so to in ya tashi baya dubin matsayinka da kuma abin da kake da shi a rayuwa daga duk inda mutum yake in yi wa Allah ba daidai ba to Allah subhanahu wataala zai iya kama sai masa azaba ba wanda ya gagari Allah subhanahu wataala haka Allah yake cewa aina ma takunu ya atibikumullahu jami'a a duk inda kuke a rayuwa a duk inda mutum ya tsinci kansa to Allah subhanahu wataala in lokacin tafiya sai Allah zai tafi da shi jama'a mun fahimta ubangiji subhanahu wataala duk inda mutum yake a kowace ƙasa yake Allah ya sanya wa dan annabi adam lokaci ba wanda ya gagari Allah ne ya tafi in lokacin ya fi wallahi tafiya za ka yi shi ne Allah ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ubangiji subhanahu wataala ce duk inda kuke a duk inda mutum yake mutuwa tana riskarsa duk inda kake mutuwan nan dai ƙul innal motar lari tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutu da kuke gudu yanzu ka san ba wani abu dan annabi adam yake gudu baya so kamar mutuwa kuma ba duk tattakiya jin tsoron Allah mai jin tsoron Allah ba zai ce ba shi wai mutun nan ta zo kawai a ce shi haka ne dai da koda ku aran mane ku ba zai in dai ta zo salamu alata ba ya iya yi ba zai iya cin kuɗe ta ba amma dai mutum ya yi wa kansa tamanninta ta zo to ba na tunanin akwai mutum da zai ke yake makansa burin mutuwa in ba tura da suka kasan yanzu turi an ci gaba kai malar jabir yanzu tura sun ci gaba irin da yake su tsarin ba musulmai ba ne wani yanki daga cikin inda ba musulman ba idan ka gaji da zaman duniya damuwa ce maka yawa to so ya suke sai mutum ya rataye kansa haka dai ko mutum ya tabi mota ta buge sa to yanzu abin ya zo da sauki an yi wani wata likita ta musamman wanda in ka gaji da zaman duniya kaga duniyar damuwa ta maka yawa sai ka ji a kashe ka kawai Ai, sai- sai- sai mutum ya sai mutum ya je a kashe sa a ba shi maganin da zai sha ya ya mutu ko kuma a masa azuwa nan take ya ya sheka Allah ya rufa muna asiri to Allah ya ce wa malakum min dunillahi min wal min duni min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da kuma bayan Allah subhanahu wataala wanda yake yake jibintar al'amuran al'amarinka na duniya babu wanda yake jibintarsa yanzu misali idan ka doka rayuwarka a duk duniya babu wani makaluki da yake da alaka da rayuwarka shekarun da Allah ya tsara za ka yi a duniya babu wanda don kun bata da shi don ba ba shiri da shi don kai masa ba daidai ba ya je ya sanya a janye a rage maka su daga cikin shekarunka babu shi wallahi haka ne babu wani don kun bata da shi yake da alaka da arzikin da Allah yake baka ya je ya ga Allah subhanahu wata'ala ko ya ga mala'ikun da Allah ya wakilta da arzikinka ya ce su wane kan ba ma yi da su ya kamata a janye a duniya kan ana wannan idan ana baka kwangila sai ka ta janye daga tafiyar to ana iya tsayarwa ko haka ne sai a daina baka a ko ana son a karyar da kai sai a yi maka abin da za a abu hanyoyi matakan da za a iya a sa ka cikin kunci wanda shi ma in ba Allah ya kaddara ba ya yarda abin ba zai faru ba abin yana faruwa ne da izini na Allah subhanahu wataala diye da mutum ya so ya sanya ka cikin kunci da damuwa idan ba Allah ya kaddara ba to abin ba zai faru ma asabakum min musibatin fa bi idnillahi bisa kaddarawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan na yi maka abu ko kai min abu zai tasiri a kaina in Allah bai ga dama ba to abun ba zai tasiri ba to daga shi Allah shi ne wanda yake jibintar lamarin bayinsa rayuwarsu da arzikinsu duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wani mahaluki a duniya da yake da alaka da arzikinka da yake da alaka da rayuwarka da yake da alaka da nasararka da yake da alaka da faduwarka da yake da alaka da haihuwarka da rishin haihuwarka duk duniya babu wanda ya shiga shiga cikin wannan al'amari shi Allah shine ya jibinci wa'annan al'amuran baki daya duk wani amfani da zai zo maka daga Allah subhanahu wataala ne duk wani abu da zai zo maka na amfani to ganin damun Allah ne Allah ya sada ka da shi koda ko kaga su wani sun taimaka su tsira ce ba su bane dalilin wannan abun ina fata mun fahimta so tari akwai mutum da zai maka wani alkhairi wanda wannan alkhairin Allah ya sanya ya zama to wasita ne amma wanda ya maka wannan abun wallahi Allah subhanahu wataala ne no kake son kai mutum alkhairi kana son kai mutum alkhairi amma da Allah bai kaddara ba abun bai makana ba kowanne mu ya bibi zuciyarsa akwai mutane da kana son ka kyautata musu kai musu wani abu amma har yanzu da Allah bai kaddara ba abun ya faru ba zai faru ba amma dare dai yadda Allah ya kaddara ko baka da niyyar sai kuma abun ya tabbatu sai ka kuma ka tabbatu ya ake haka hakan Allah ya rubuta a daidai wannan lokacin abun zai zai faru to Allah ya ce babu wani da dan annabi Adam yake jibintar lamarinsa Allah shine wanda yake jibintar lamurran bayunsa haka ma rishin lafiya ubangiji shi ne ke jarabar dan annabi adam da da rishin lafiya ba wani mutum da yake sa ya sanya maka cuta a rayuwarka babu shi shi kansa sihiri da Allah ya bayani a cikin alkur'ani mai girma cewa gaskiya ne sai Allah ya Allah kasa cewa abin yana yin tasiri ne da izinin Allah subhanahu wata'ala da izini na ganin daman Allah subhanahu wata'ala izinin Allah shine alqada'u wal qadar daman kafin kowanne mai zo fa duniya ka tabbatar abin da ya kamata kowa ya sa akai cewa akwai alqada wal qadar akwai abin da Allah ya riga ya zartar da shi kuma akwai abin da kaddara ce rubutacciya akan ka wanda wannan abin Allah baya sauya sa jama'a mun fahimta alƙada'u walƙadar aina daga cikin rukunin imani guda shida shi an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri alama ce daga cikin alamun imani kuma rukun daga cikin rukunin rukunin imani rukunin imani wannan na ƙarshen ya fi kowanne matsala al-imanu bil qada'i wal qadar kai cewa duk abin da ya same ka Allah ne duk abin da kuma ya same ka bai same ka ba ko ba wannan abun ka nema baka samu ba daga Allah ne to mafiya yau mutane ba sa ba sa wannan ba sa da imani a wannan bangaren Allah ya samu wani lafiya sai Allah ce kuma ba kwa wala nasif ba sa da wani mataimaki wanda ya dafa anhumul madar wanda yake tunkule musu rashin lafiya duk yadda kake fama da rashin lafiya aje a yi maka karatu ko aje likita idan ba lokacin wannan warakar taka ta yi ba duk irin yadda za ka sha magani wallahi aikin banza ne ba zai tasiri ba shi magani da ake sha a likitance da kuma rukiya da ake yi a shar'ance a addinance wasiya ce ta samun lafiya yadda kasancewa yin aure wasila ce ta mutum ya samu zurriya ko amma ba wanda Allah ya masa alkawali dan kai aure sai ka samu ɗaya haka ne ba wanda suka yi yarjejeniya da Allah cewa Allah in nayi aure nan da wata tara ko wata goma zan samu dan da ba wanda ya dauko wannan alkawalin da Allah subhanahu wataala in Allah ya ga dama ne ya baka in ya ga dama kuma ya hana maka kuma in ya baka jarrabawa ce in ya hana maka jarrabawa ce in ya baka akwai hikima a ciki in ya hana maka akwai akwai hikima a ciki haka shan magani wasila ce ta samun lafiya kana iya ka sha maganin ka warke da izinin Allah subhanahu wataala kuma kana iya ka shanye plaquets ne da dama na maganin amma da Allah bai kaddara ka warke ba wallahi ba za ka warke ba in ko ka sanya ma kanka cewa wai shan magani shine ke kawo lafiyar ba Allah ba to imaninka da Allah na da matsala eh imaninka da Allah yana da yana da matsala jama'a haka ne saboda likita nawa ne yayin mutum maganin rashin lafiya da yake fama da shi amma abun al'ajabi da yake al'amarin na Allah ne sai zamanto wannan rashin lafiyar shine sillar mutuwa wannan likitan yanzu ba akwai likita da dama da yayin mutane maganin diabetes sai a kilga sai aka waye gari kuma wannan diabetes ita ce silar mutuwarsa jama'a mun fahimta domin ba shi bane ke yi Allah ne ke yi saboda ya zamanto izina da darasi wa al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya daga duk abin da ya shafi ya samu ya zamanto na na cutarwa ko jarabawa to Allah shine wanda yake tunkure ta sai dai kuma yin imani da alƙadar walƙadar in ji malamai baya hana ka bin bin hanyar da za ka samu ka tunkuɗewan kanka wannan abun sakarci ne da wawanci in ji malamai Allah ya jarrabe ka dashin lafiya ka kasa neman magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma anzalallahu da illa anzalallahu dawa ubangiji bai sabkar da wani rashin lafiya ba ba ce wannan rashin lafiyar Allah ya sabkar masa da magani duk duniya ba wani rashin lafiya da ɗan annabi adam zai yi fama da shi wallahi al'arin a lokacin da aka jarrabe ka akwai maganinsa sai annabi ya ce alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani kuma bai sani ba ina ba ina fata mun fahimta duk wani rashin lafiya da kaga ana fama da shi to wannan rashin lafiya yana da magani kama hanyar maganin bai kore cewa mutum bai dogara da Allah subhanahu wata'ala ba bal ma yana tabbatar da yaƙininka da imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to zaka Allah shine wanda yake jibintar lamarin bayunsa sannan kuma shi Allah shine wanda in cuta ta shafi iyan annabi Adam shine wanda yake tun kudewa ko da an yi karatun ko an yi kaza in Allah bai ga dama ba wallahi ba za a samu lafiya ba mutum nawa ne za a zo a yi masa karatu a ta karanta masu ayoyin da manzan Allah ya tabbatar in aka karanta za a warke kuma bai warke ba adalin mutum ne zai ta shan magani ya sha magani ya sha maganin kuma ya kasa warkewa saboda Allah bai kaddara masa bai kaddara masa warkewan ba to da haka duk a rayuwa komai na da maganinsa kowace rashin lafiya kuma mai da al'amari da Allah ta hanyar kuma ka tashi ka nemi ka nemi magani da kasan neman kuɗi ba ta waka ce kana son ka yi kudi kuma ka zana baka kasuwanci sai a ce wani ya ya sake layi haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to sai Allah yake cewa aya ta gaba wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fayadhlalna rawakid 'ala zahrihi إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
Allah ce wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam na daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala addallatu ala qudratihil bahira masu nuni game da kudurar Allah subhanahu wa ta'ala da ta gagari dukkanin wani mai hankali da kuma mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake abin misaltawa Allah ya ce aljawari fil bahar watan jirgin ruwa shi ne aljawar jirgin ruwa a cikin teku Allah ce na daga cikin aya da ake gane girman Allah subhanahu wa ta'ala ubai subhanahu wa ta'ala yadda yake tafiyar da jirgin ruwa a cikin a saman teku a ka'ida ta ruwa duk abu mai yauni idan aka sanya gasa yake yi haka ne siyalan yake son ya karantar da mu wani karatu ya ce wa min ayatihi na daga cikin ayoyi masu nuna girma na Allah subhanahu wa ta'ala da isar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cancantar abota masa shi kadai Allah ya ce aljawari fil bahar yadda jirgin ruwa yake tafiya a saman teku kana ganin wannan kasan wannan ni'ima ce kuma watan girma ne na Allah subhanahu wataala kalbe da Allah ya shimfida ruwa na fari irin yadda su teku yake yadda Allah ya shimfida teku kaga irin teku take tashi tana wasa kaga irin yadda Allah ya sanya makamashe da arziki a cikin a cikin karan kanta tekun ita kanta wata aya ce kafin a zo da jirgin ruwan ita kanta ruwan aya ce domin ruwa daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala daga take abu mafi girma wanda mutu yake da bukatuwa zuwa gare su ubangiji ya sai duk wani abu yana rayuwa ta dalilin me ta dalilin ruwa ko sai Allah ya sanya a duniya da ake muke rayuwa kusan ruwa sun fi inda mutane suke rayuwa yawa kuma Allah ya sanya makamashin ne da dama a cikin ruwa na daga cikin abin da Allah ya sanya abu mafi tsada a duniya yanzu ba lu'ulu ba ce to a ina ke wuta a cikin ruwa diamond a ruwa ake ake nemo ta su kansu yadda Allah ya shimfida ruwar wata aya ce wata aya ce kaga a shekara da shekaru ba sa wakewa ya koron da a shekara da shekaru ba sa fakewa haka Allah ya tabbatar da su kuma wa'annan ruwan da zaka tsaya ka lura akwai darussa da a cikin a cikin teku mai ɗan karantin abin nan ɗimbin yawa wasu fa halittun abincinsu su ne wasu ƙwari suke rayuwa a ciki akwai halittar da tana rayuwa ne da ta dalilin cin wasu ƙwari da suke rayuwa a cikin ruwan kuma halittun da ke cikin ruwa da allah ya zuba sun fi halittun da suke saman ƙasar nan yawa bincike na ilimi ya tabbatar da wannan halittun da Allah ya zuba a cikin ruwa sun fi halittun da suke saman ƙasa yawa to kai a barka da ruwan ma kadai yanzu in Allah ya ya barkike wani teku a duniya ya za a yi daita wani tekun ya barke kawai kuma nuka lura duk inda Allah ya tsaye da teku a ƙasan ko za ka ƙasar ce tana da wadata akwai arzikin tarbaita saboda hanya ce ta samun kuɗi a rayuwa domin akwai abin da jirgin sama baya iya ɗauko sa dole sai jirgin ruwa yanzu kawo jirgin sama baya ɗauko kwantina ko a ruwa ake saka kwantinoni to kwantina nawa ake sanya ma jirgin ruwa duk wani nau'i na abinci da ka sani da wani nau'i na kaya ana lodo sa cikin kwantinar a saka abinci a kwantina a saka mai a kwantina ta ko'ina ta kowace ƙasa ta duniya ana amfani da uku a ayo a ɗauko kayan ta hanyar kwantina kuma a sanya su a cikin jirgin ruwa kuma ta kwantina fa sai ta yi wata shida tana tafiya a cikin ruwa haram wata shida tana saman ruwa tana tafiya kuma akwai halittu na mutane a kai suna tafi a kai wannan ba a yaya ba ce wata shida tana tafiya kai wace yanzu wace halitta ce za ta yi wata shidda tana tafiya ba a samu matsala ba wace jirgi ba zai iya ba ne na sama akwai awoyin da yake yi a sama wanda dole sai ya yi iskar sai ya tsaya to amma jirgin ruwa zai iya tafiya ya watan shidan bai bukatu su bai da bukata da tsayawa in dabba ce in dabba ce misalin kamar raƙumi da da taguwa zai iya yin wata raƙumi misalin raƙumi zai iya yin wata wata biyu bai sha ruwa ba kuma bai bai cutu ba amma a yi doguwar tafiya a hakan to ba zai yi ba to uwa uba malam jaki haka ai abin ba za a kai labari ba ko to sai Allah ya sanya saboda Allah ya san nan daga fa ɗan kasuwa za su dinga tafiya a cana da dubai ana odar kayayyaki to sai Allah ya hore ya ce min ayatihi jawari fil bahr na daga cikin ayoyi suke nuna girman Allah subhanahu wataala Allah ya ce aljawari tiragen ruwa fil bahr suke tafiya a cikin teku sai dai kal a'lam kai ka ce manyan duwatsu ne ka ce dutse ne idan kaga wani jirgi na ruwa a cikin a cikin ruwan kai ka yi tsammanin dutse ne ba dutse ba ne kuma jirgi ne kuma abin da zai baka mamaki wani ma da katako ne kuma ba zai nutse ba tabbas wannan ba shakka akwai akwai aya mai ɗimbin yawa a ciki irin wannan karatun Allah ya ta maimaita shi don ya ja hankalin mutane a hajji Allah yana kira mai ce alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al ardi illa bi idni inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah ce alam tara shin kai mai karatu baka ga ba anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a ma fil ardi Allah ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa wai Allah yana son ya nuna mana cewa duk wani abu da ka gani a doron ƙasar nan an yi shi ne don kai duk wani abu da kake gani dan uwa mai albarka da ka gani a wannan duniyar Allah ya ce sakhara lakum ma fil ardi ya hore muku abun da ke cikin ƙasa a wata ayar Allah ce jami'an baki daya wannan ranar ayyuta ne dan mu wata an yi shi dan mu sama an yi ta dan mu ita karan kanta kasan dan mu Allah subhanahu wataala yayi ta sai ce wal fulka da kuma jiragen ruwa tajri fil bahri Allah ce tana gudu tana tafiya a cikin a cikin teku Allah ce bi amrihi tana yi tafiyan ne ba da umarnin Allah subhanahu wataala da ganin damar Allah sai ce wayin siku sama Allah kuma ya kame sama an taqa alal ardi kad ta fado ma kasa illa bi idnihi sai daga damarsa in Allah yace kasa sama ta fado wa kasa Allah yace ba wanda ya sai sai da wannan abun ko akwai yau da Allah zai ce wa sama ta fado dan Allah ga yamin wace gwamnati ce a duniya wani sojoji ne da suke da resource mondial a duniya da za su yi tare babu wata gwamnati da za ta iya tare wannan abun ba shi ba masassara in Allah ya turo wa ƙasa to sai dai a targa kafi ana ta maganin amma kan wanda Allah ya kaddara su tafi wallahi sai sun tafi yanzu shekara hudu suka gabata Allah ya jarrabi duniya da wani rashin lafiya da aka rudo da shi corona kaga tura sun fi kowa tsawar mutuwa a ramma sai da ta kai ba ga shugaban ƙasar sai daga ga shugaban kasar amerika na wannan lokacin ya ba da dama da asa hijabi an ba da dama na asa sau da mi sau da gudun korona sau da gudun korona allah ya rufa mana asiri to allah shi ne wanda yake da wannan kudurar haka allah subhanahu wa ta'ala ta cikin lukman allah ce alamtar annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah shin ba ku gani ba allah ce jirgin ruwa yana tafiya a saman ruwa bi ni'matin lahi da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala miye da hikimar hadis Allah ce liyuriyakum min ayatihi Allah yayi hakan ne dan ya nuna muku ayoyinsa saboda Allah ya san innal insana lakafur dan annabi adam akwai kangara gare sa wallahi mutum akwai butulci akwai kangara to akwai wanda ba za su yi imanin ba da Allah sai Allah yake son ya nuna musu kudura da ikonsa sai Allah ya yi abun da duk duniya ba wanda sai yi wannan abun Allah ce liyuriyakum min ayatihi dan Allah ya nuna muku ayoyinsa inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur arrahman Allah ya ce walahul jawaril mushiyatu fil bahri kal a'lam ubangiji subhanahu wataala shike da mallakin jiragen sama da suke tafiya saman ruwa da ake kagawa kai ka ce duwatsu ne to me yasa Allah subhanahu wataala ya ya kamanta jirgin ruwa da dutse Allah suka ce akwai hikima a ciki saboda na fare su duwatsu akwai su da girma sannan kuma akwai su da tsawo hakan jirage suna dutse yana da yana da girma sannan kuma da duk inda kake za ka iya iya hango shi wannan abin dutse ne to na daga cikin hikimar in jima suka ce da Allah ya danganta ya shabbaha jirgin ruwa da duwatsu saboda duk inda kake shi jirgin ruwan kana hango sa ba zai boyu ba a kanka ba zai boyu ba to Allah subhanahu wa ta'ala cewa ne wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam sai ce in yasha in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama yuskinin riya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da iskar ai tun da jirgin na tafiya ne da mi da iska to in Allah ya ga dama yuskinin riya sai Allah ya tsaye arriha sai Allah ya tsayar da ya tsayar da iska in ya sha yuskinin riha fayudlal da rawaki da ala zahri in ubangiji ya ga dama wannan ruwan da suke wannan jirgin ruwan da yake tafiya a saman a saman ruwa sai Allah ya tsayar da iskan da yake tafiyar da shi fayadhallalna rawakida sai kaga jirgin ruwan sun tsaya ba gaba ba baya jirgin ruwan ya kasa yi gaba ya kasa yi baya Allah ya iya ko bai wannan ba yace in ya ga dama shi fa Allah in ya ga dama to sai Allah ya hana ma iskan motsi baki daya da take tafiyar da wannan jirgin sai Allah su ke cewa fayadlalna rawakida sai kaga jirgin ya tsaya ba zai yi gaba shi ba zai yi baya ba saboda abin yana aiki ne da da iska kuma ka dibi amfanin iska fa iska yana da amfani kware da gaske na farin iskan ya kashi kashi kashi akwai iskan da mutum yake amfani da shi wajen mi wajen ya rayu wanda in ma shaidar taka ba za ka iya ba to dole sai an sanya maka oxygen ka dinga ka dinga shako wannan abun saboda rishinsa yana iya daga cikin abin da ke ke cutarwa mutum kuma sai Allah subhanahu wataala sanya na daga cikin hanya mafi sauki da Allah yake yi wa dan annabi Adam azaba akwai hanyar iska so da yawa rashin lafiya da ake fama da shi mutum yana shaka ne a iska wani rashin lafiyar kuma ta abinci akwai wanda su fa Allah yana jarraba su da rashin lafiyar ta abinci yanzu misali ɗauki tikoyiki galiban wannan rashin lafiyar ta tikoyiki da yana ke samu ta a abinci wallahi Allah na da hanyoyi da dama na in yace bai son ganin ta duniya kuma ba sai an ba wahala ba wallahi ba sai an wahala ba iskan nan kare Allah ya hana maka shi yin tasawa da kyawu yanzu ka ji lokacin da ake zafi in iskan baya kada sai ga jinin fashin ma sama sama mutum yake yin sa to idan Allah ya tsaida shi to kuma yanzu iskan da Allah ya hore muna muna amfani da shi nawa muke bayin Allah nawa kake bai wa Allah subhanahu wataala akwai wanda in wata ya mutu ake ka masa facture na ce kashin ka ka ka sheki iska kaza ga abin da zaka bai wa Allah babu amma yanzu ka nemi fa hutar nan ruwa ne fa ruwa ne ruwan Allah ne fa ake jayowa da kasa malam Jabir wallahi lazim in kai wata uku baka biya ba sai an zo an yanke maka ka daina shan suke nan shi yasa ai da da da Allah ya sanya numfashin mutane a hannun wasu suke ko to da duk tuni mun mutu mun jiwa fara wallahi da tuni ka zangawa saboda mutanen da ba sa son ganin ka duniya suna da yawa fa suna da yawa gaske wani da a hannunsa numfashinka yake da ya hana maka shi Allah ya yi hikima kore da gaske da ya sanya da abincinka ba a hannun mutum yake ba yanzu mutum nawa ne kake karkashinsa kuna kasuwanci na ana tafiya a rayuwa sai a samu matsala ta, ta kasuwancin sai ku rabu kuna rabu kuma sai da mutum shi ne silar arzikinka a duniya nawa aka yi don Allah sai a wayi gari fa sai a wayi gari kai yaransa tsofan yaransa yanzu ku shi Allah ya kargar da shi sai kuma an yi sama da kai kuma sai kuma kana taimaka masa hikima ce ta Allah subhanahu wataala saboda shi Allah fa'alun ne lima yurid to in Allah ya ga dama a iska kadai sai Allah ya halaka mutane a iska kawai sai kowanne ya shaka abin da zai zai zama to silar mutuwarsa to maka dibi irin amfanin da ake da iska yanzu misalin hatta mota wanda tana amfani da iska ko yanzu taya wanda yin babu iska ba za ta yi ba ba ta yi saboda iska ɗan annabi adam wato don dai akwai jara'a ne akwai ƙarfin hali gare sa amma wallahi al'azim ko in Allah ya tashi ƙarewa da mutum to ba sai an ba sai an turo mala'ika ba ba ma sai an turo mala'ika ba kawai kana saman mashin sai Allah ya ce duka tayin gaba ne su sama da kai akwai wanda ya sai ce su yi ƙasa kuma ka ta yi saman kele wallahi har abarin kele to kuma dawo ka kasa ai kuma wani jidari da wani abu zai faru kenan ko to Allah na da hanyoyi da dama na halakar dan annabi adam watan Allah na tausaya wa mutum ne Allah na tausaya wa mutum to fa a nan duniya fa kenan to ina da an je alkiyama inda azabar kawai da wuta ce za a yi ta nan duniya duk azabar da Allah zai wa mutum a duniya wallahi mai sauki ne in talauci aka jarrabe ka da shi ba kana mutuwa kun rabu da shi rashin lafiya ne kana mutuwa kun rabu da shi duk abin da za Allah zai haɗa ka da shi a rayuwa da ka mutu kun rabu da shi to matsalar alkiyama duk abin da aka haɗa mutum da shi to kuma shi kenan har abada ne kenan Allah ya samu wange lafiya shi yasa ya kamata mutum ya dinga auna rayuwarsa ta duniya da ta kiyama kada ka ɗauka duniya kawai shi kenan ne a'a ka dinga kafta jikin kiyamar me zai faru a ina kake Allah ya samu wange lafiya Allah ta in ya sha yuskinin riha fayyazalalna rawakida in Allah ya ga dama sai Allah subhanahu wa ta'ala waton ya tsayar da iskan sai ya zamanto jirgin ruwan ya kasa yi gaba ya kasa yi baya kuma Allah kadirun ne ala zalika ala zarihi kuma a saman ruwan shi bai yi kasa ba shi bai tahi ba kuma shi bai yi baya ba ayi ayi ayi ayi kuma abun a kasa in Allah ya ga dama kuma sai kaga Allah na tura sa wallahi akwai akwai darasi kwarai da gaske a cikin sha'anin ruwa sai Allah ya ce inna fi zalika tabbas wannan karatu inji Allah wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya mana yace la ayatin akwai abun lura akwai abun wa'astuwa amma ba da kowa ba game da sha'anin tsaye da iska da kuma tafiyar da harraka ta a motsar da ita da kuma sanya jirgin ruwa ya tafi ko kuma ya tsaya Allah ce la'ayat akwai abin da ya kamata mutum ya doka ni darasi da ke nuna masa cancantar bauta wa Allah shi shi kadai ina fatar mun fahimta domin fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai na rayuwa akwai abin da ke nuna cewa shi Allah shi shi kadai ne to inna fi zalika la'ayat a cikin wannan akwai ayoyi da suke nuna allantaka ta Allah subhanahu ta'ala amma ba kowa bai ke gane wannan ayar ya kuma fa'ince ta ya hankalto ta har ma ya dora ta inda ya kamata ya dora ta a ma'auni na hankali sai Allah ce likulli sabbani tana faruwa da ma'abuta haƙuri sabbar sifa ce ala wani fa'al masu masu haƙuri idan ka ce kuma masu haƙuri ya kunshi haƙuri a cikin ababe guda uku domin haƙuri a inji malamai suka ce kashi uku ne na farin haƙuri akan bin Allah shi kanan kansa bin Allah sai an yi sai an haƙura ko ka zo masallaci ka yi sallah in baka da haƙuri ba za ka iya ba haka ne to uwa uba ka za su ka zo tarawihi ga azumin nan da ke musamman irin wannan kasar ana wani lokaci Allah ya ya dan turo zafi Allah ya samu wani lafiya kaga sai ka hakura kuma sai Allah ya kaddara maka kai lebar ne sai ka ina a cikin rana sannan zaka samu abinda zaka kai gidanka ka ci ka ci abinci wani kuma sai Allah ya kaddara masa a'a shi faci yake yi sai ya wuni a ranar shi ba duk zafin da ake wallahi bai ganewa wani duk zafin da ake bai fahimtarsa saboda in bai fito cikin ranar ba to ya tabbatar ba yadda za a yi a samu a cin abinci a gidansa sai wani ikon Allah subhanahu ta'ala yanzu ka dubi duk zafin da ake fa wani da adire ta bai iya zama wallahi yana son ya kwanta an sa wa ƙuƙuna ruwa kamar mi amma bai iya kwana saboda Allah ya kaddara hakan zai rayu to dole kuma kaga mutum ya hankurar da kansa game da wannan ibadar to Allah ce inna fi zalika laayat hakuri na farin wajen bin Allah subhanahu wataala yanzu ba kowane mai kudi bane zai iya duba ya dubi tsarin din da ya tara ya fidda musu zakka ba kowa bake iyawa kakkan miliyuka da mutum ya ƙilga kuma abin fanna Allah mai sauƙi da malar jari mutane na ba ne mamaki kasa ko da bakshi zakka ma bai fitarwa ba kawai sai kamar abin ya yawa yanzu misali don Allah a hankalce a nisabin bana a ƙa'ida ta zakka ana fitar da ana fitar ana ana auna kudin ne da da zinari da zinariya nisabin kudin zakka yana kai ne in an samu garam 85 na zinariya to sai ka auna kudin zinariya ko na garam nawa yake sai ka buga so 85 idan ka samu kudin to shine daga wannan kudin zaka fitar musu da zakka misali a kaddarce sai a ce zinariya garam daya yana jika 45 misali to kaga za ka haɗa jika 45 ne so nawa so 85 no za su bayar miliyan uku da jika 80 da 25 haka ne? eh miliyan uku da jika da jika da jika kusa ne kudu kaga nisabin nisabin zakka kenan daga nan ne za a fara cire idan kudin ka suka yi kasa da miliyan uku da jika 825 to ba su kai zakka ba da miliyan da suka ce kai ba tun da lika wuce ba da miliyan da tun da lika wuce eh yanzu ya za a yi kafin da sai kai muyi lissafin a tare sai a ce to wannan miliyan ukun da jika da jika dari takwas da ishirin da biyar to za ka raba ta ne gida goma with visa for this to sai ku yi kuma divise per cat idan Allah ya baka a cik adin miliyan uku kuje da kyau adin miliyan uku da jika dari takwas da ishirin da biyar zakkasu jika tamanin da goma sha biyar ne da za 625 sau da Allah babu sauƙi cikin miliyan uku ta haida jika jika 815 ai Allah ya ƙara mu da imani Allah ya ƙara mu da imani ya fala yana akwai bayani ba wallahi bayanai malam akwai wanda yana nan kawai ganin ki har yanzu bai kai kuma jira yake ba in kai doka ba shi kai ba kuma shi kansa ya mallaki abinda to wallahi ku ji tsoron Allah in dai ba sun kuke ba ai muku lallasa da ita a gobe alkiyama duk wanda bai fitar da zakka in ji manzon Allah Allah zai wa'iltar da wani maciji da wutar jahannam wani maciji na wuta zai dinga ci da sa sannan kuma za a masa lallasa da wannan dukiyar Allah ya kare mu Allah ya kare mu to da kaga sai mutun yayi hakura sai mutun yayi hakuri a wajen fitar da wannan dukiyar aikin hajji kana ganin kudi ka hitar da su ka je ka yi aikin hajji ko ka je umara sai akwai haƙuri sai mutum ya haƙura da kansa sannan kuma haƙuri na biyu shi ne haƙuri a kan barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala abu na birge ka na sabon Allah amma ka hankurar da kanka ka bar sa to sai ka yi haƙuri yanzu ba akwai wanda yana zuwa makaranta yana karatu amma lido tana birge shi kuma yana buga ba in ba ya haƙura ba to la ba zai iya bari ba to kaga dole ka hankura da kanka akan abin da kake so don ka ka samu wannan ladar Allah ya dace da mu haƙuri na uku shine haƙuri akan jarabawa ta rayuwa in Allah ya jarrabe ka to son ake ka zamanto ka zamanto mai haƙuri da wannan ne Allah ya yabi annabi ayyub Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab mun same sa mutum ne mai haƙuri haƙuri ya yi ne haƙuri a kan jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke cewa sannan kuma shaku aya ce da duk mutum wanda yake godiya wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya maka ni'ima ka zamanto mai godiya gare sa in Allah ya maka ni'ima ka yawaita gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kowa yana da wannan ni'imar Allah ba ma iya kalgeta wallahi ka zauna kawai ka zauna da matarka ma ka dinga kuna bi ra'ayi wasa da dariya wallahi ni'ima ce ina rantsewa da Allah akwai wanda shi saboda tsabar abubuwan da Allah ya jirga masa a rayuwa bai da ma lokacin iyalinsa kai Allah ya maka nema wadan Allah wani ba shi da ‘ya'ya ne akwai wanda ba a shekara ya shekara daga ɗansa ba ɗiyansa saboda hali na rayuwar nan ta kai bai ma iya zama ƙasar nan ya barta ya tafi don ya samu abin da za a rufa mai kai asiri kai sai allah ya barka ga ka ga ‘ya'yanka wallahi wannan ni'ima ce ya kawata kawa allah godiya kuma ka san allah ya yi maka akwai wanda kuɗin ya tara amma saboda wasu abubuwan na rayuwa kuma bai ma iya zaman iyansu shi yana wata ƙasa ɗiyan suna wata ƙasa kai sai Allah ya barka da ɗinka ga kare in ka taso har ma a kira ka a ce baba muna lahiya in za ka fito a ce baba Allah ya kiyaye baba Allah ya kai ku lafiya wallahi wannan ni'ima ce wani kuma duk abin da ake ba ake samu na rayuwa yana da shi amma ya fito gidan a ce masa baba Allah ya tsare wallahi bai da shi wato ita ni'ima ba ka gano ni'ima ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya haranta maka ita yanzu duk duniya ba mai gane ni'ima lafiya ni'ima ce sai wanda ke a gadon asibiti kwanci sai ga ganin ashe wannan ni'ima ce mai yawan gaske da za a ce ba duk abin da ya mallaka akan ya samu lahiyar wallahi sai bayan akwai wanda ba yana nan ya fika duk komi na rayuwa amma abinci wallahi bai iya ɗanɗana shi bai iya ci zai yarda duk abin da ya mallaka a duniya ya bayar tashi zai koma daidai ya san inda rai da insha Allah zai iya mayar da wasu ababen amma kuma babu damar wannan abun to ana son mutum ya zama to mai godiya wa Allah subhanahu ta'ala kuma daga cikin ni'ima jama'a da muke mantawa ni'ima ce shine kasancewar musulmi wallahi alazim baka gane ni'imar musulunci ni'ima ce ko sai ka ji inda arnawa suke rayuwa kaga mace da da da da da da da wannan da kai kanka ba ka iya zuwa shi da rana a ce ka fito da shi a biya ka wallahi ba za ka iya ba amma sai ga wasu a rayuwarsu haka suke yi shi haka ne ni'ima ce wannan ba tsarama ba ni'ima ce kuma ga wata ni'ima ta hankali Allah ya yi ka mutum mai hankali ba mahaukaci ba yanzu karibi mahaukata suke yawo akwai wanda ya sai hauka da kudinsa akwai wanda wani alai suka yi wa Allah don Allah baya san su ne bisa babin jarabawa ne Allah ya musu wannan na tuna wani abu a ramma wani alaji ne yana tafi da motarsa sai kusoshin mota suka suka suka lalace kusoshin taya na mota duka sai suka kace na bangare guda taya guda to alaji sai ya fito kuma aka yi rishin sa'a daidai gab hanyar ce kuma ta hanyar gidan mahaukata babu mai biyawa alhaji ya fito ya kalli hanyar ake ɗauki mintoci ba wanda ya biya balantana a kama su agaji to a can cikin gidan mahaukacin wani mahaukaci ya hango alhajin akwai girya tsakaninsa da alhajin sai ke tambayar shi cewa da daga masu hannu lahiya to kaga dai tunda dai ta kama nasa wanda yi magana dole yi magana ne ba ce ta yi sace ta samu matsala kusoshi suka mulke ya ce kuma ban da sai kuma babu wanda ya biyo sai mahaukacin ya ce da alhaji motarka taya nau gare ta sai ce taya hudu sai ce duk taya kusa nau gare ta sai ce hudu sai ce to ka ciccire ɗa guda mana ka hada su yi uku uku mana alhaji ya wada ya ga abin ya ta yi normal sai ce da shi yau ba gidan mahaukata ba ne sai ce to in gidan mahaukata ne gidan wawaye ne in gidan mahaukata ne gidan wawaye ne kaga ni'ima ce Allah ya Allah mun gode maka akan wannan ni'imar Allah muna maka godiya to Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur sai Allah ya ce أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير Allah ya ce au yubiquhunna bima kasabu ko Allah subhanahu wataala ya halakar da su ubangi subhanahu wataala ya halakar da su bima kasabu sakamakon abunda suka suka aiwatar ni Allah zai halakar mana ubangi subhanahu wataala ko ya halakar da jirgin ruwan ta hanyar Allah ya nutsar da shi dalilin ziniban masu wannan ziniban wanda ke cikin wannan jirgin har yau Allah yana son mu fahimci wani abu jama'a shine galiban saban Allah yana jayo Allah ya mutu azaba a rayuwa shi Allah ya ce au yubiquhunna bima kasabu ko Allah ya halakar da jirgin da ya dauko kayan da mutanen ta hanyar Allah ya sanya jirgin yayi kasa kuma in Allah ya ce jirgin yayi kasa wallahi lazim ba wani injiniya a duniya da ya hana masa tafiya Allah ce bi ma kasabu dalilin abin da suka aiwata masa abin Allah ashe a kullum Allah yana son mu gano cewa mu nisanci sabon Allah subhanahu wataala yana jayo mutum ababe da dama a rayuwa Imam Tirmidhi alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi daga annabin rahma annabi Muhammad cewa innal abda la yuhramu ar-rizq bi dhanbin yusiba Allah yana hana wa dan annabi Adam arziki dalilin wani sabon Allah wani bawon Allah ya zo gun Ibrahim bin Adham wani babban malami da aka yi ya ce wasu akar makalla wallahi ni a rayuwa sabon Allah yana birge ni har ma in ban yi ba na jin daɗi yanzu fa akwai wanda ba in bai wasu saurari waka ba wallahi bai nasuwa akwai wanda in bai saurari waka ba wallahi da azijin yake bai da lahiya har wata zazzabi zazzabi yake ci alamun zuci ta samu matsala ya ce aka maka Allah aimin wa'azi sai ce masa akwai abu guda biyar in har ka samu damar yin su to Allah ma ya yi ka ci gaba da sabonsa babu ne shi ababe guda biyar idan ka samu dama ta yin su to Allah ya yarda ci gaba da sabonsa baka da matsala gobe kiyama sai ce masa malam miye shi ya ce abu na farin shi ne tun da dai ba ka iya barin sabon Allah ko to ka bar ƙasar Allah wannan ƙasa ta Allah ce shi Allah shi ya halitta kayansa shi ya hore ta to ka tashi ka tattara naka da naka kai hijira ka je wata ƙasa da ba ta Allah ba sai ce malam to akwai wata ƙasa da ba ta Allah ba ya ce a ga ba da amsa ya ce to malam dai mu je gaba na fahimci karatun nan mai girma ne ya ce a wani bi kai ta waye da arzikin Allah ka ce a ruwan Allah da abincin Allah ba ka ci ce ai aka maka Allah babu wata inda zaka je da zaka sha ruwa wanda ba na Allah bane ba wani abinci da mutum zai ci wanda ba na Allah bane yace to yanzu kai zaka ci abincin Allah kuma ka sha ruwa Allah ka saba masa yace malamu je gaba ne yace masa abu na uku idan mala'ikan mutuwa ya zo dokar ranka aka ce lokacin mutuwar ka yaka ce baka zuwa in mala'ikan mutuwa ya zo dokar ranka tunda dai baka yi barin sabon Allah to ka ce masa baka zuwa ya ce wallahi ai bai ma gane malam mu dai je gaba ya ce abin hudu idan aka tashi kiyama za a je hisabi ka ce ba Allah baka zuwa in aka tashi kiyama ga hisabi za a yi aka ce za a yi hisabi ka ce ma Allah kai ba za ka je ba ya ce wallahi akwai zabaniyawa suna dan suna jira na ya ce abu na ƙarshe idan Allah ya ce a kai ka jahannama ka ce ba ka shiga ya ce malam wallahi ka zama shida daga yau sabon Allah na daina sabon Allah na dina to Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce wa ya'fu an katir Allah yana kiyafe ababe da muke aiwatarwa masu dindin yawa to Allah shi yage mana kuma nan ya kamata mu kwana abinda mun ka faɗa mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh